الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة العلم مكية وتسعون آية بسم الله الرحمن الرحيم حيث لا نبعي تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد والفاتح لما أمرت والخاتم لما سبق ناصر ملك الحق والعادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره واتباعه العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم تشاء إلمنا بهذا المعلم وانتهوا يوم الجمعة بالجمعة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله معبد الأرواح والعالم لذلك أمر الأذان فبه شهر وسلام shekara dubu biyu dubu ɗaya da ɗari da arba'in da hudu wanda ke zai da uku ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ne da jiya. Jiya mun kammala surar Ibrahim ya zama shi wannan sura ta kusur. Hijir wato wani wuri ne da yake tsakanin da yin Madina da kuma sha. Wato garin garin adawa ne wanda Allah ta bada ta na kada su amma ga shi tsakanin duwatsu wato garin kawai na nan duk da su da su da su wanda kan su suna yi ne to Allah ta yi magana a cikin wannan sura akan waɗannan mutane da ana ana da kar mutane ne saboda haka aka mutu sura da wannan ainihin wato tsiri na hidan a tana da makiyya ne sura ta sauka maka mafi yawan ainihin tafiyar malamai kuma da yi wani yanki da ya aya samari da bakwai a da wani yana da rikon nina ba a yi tura duk suna wasu su tana da ayoyi casa'in da tara tana da ayoyi da rika ɗaya adadin alfawar da ya yi tana fara da waɗannan kwalba a rikila ruwa wato waɗannan kwalba wanda baya mun ba da ne wa kansu a ranar da ne suna cewa na wa ala murari ne na ne ala shi ya ba kan sani da wannan wani kuma da nai suna kulawa a ciki da da sai da shahari ya ce ai kowace harafi yana da suna da kulle harafin ismun wanda kuma musamman kowace harafi yana da ismi yana da musamman idan kashe kataba to ka sani harufa ne guda uku da kafin da tarin da wawo idan ka ce ka isin kenan sunan wannan kafin da shi kadai in ka ce za isin na ta idan ka da suka dawo kataba sun dawo dukan ma yadda ake ambaton waɗannan harufa yadda to waɗannan harufa ba wanda yake sanin su sai a wani mana ba a koyar su sai mu ta hannun wannan nan da muhimmin sai ta rasu da lalata inda aka yanzu ya karanta alif lam mim bai ce mata alam ba za a gane cewa kun mu da shi tunda ba a koyon ado an baki a sauraron karatu wanda da kan je gaban malam ake koyon su to ya aka yi masala tunda tunda da Allah ne malam da ba da wani malami amma sai ya karanta amma in mutum wato bai je gaban malam ba idan ya zo ya ga alif lam mim zai ce alam ne idan kuma kake masa a'a ba alam bane alif lamin ne don ya je can ya sauka alam na shara fi ma alif lamin na shara ba ka saboda ai iri ne ko ce ma alif lamin saraka ba ka ka da kan ji ba ma alam da amma sai ka samu malami da zai sanar da kai asma'ul huruf sunayen harafi wannan sunan da alif wannan sunan da lam wannan sunan da ra kamar da Ibn Abbas kamar da dai a tafsirul Qur'ani ya kawo ya ce alif da lam da ra nan suna nufin alallahu ala wato ni ne Allah ina da ni saboda haka ba mana da yake to ma kan su maganganu masu yawa kan waɗannan haruwa da suke nufi ne ainihin wajen su Allah ta baraka wa ta'ala ce ainihin fara ainihin wato gudun gobe su daga ciki suka ce ai alaina an na'lam annabi kalimati a to asraran sani a cikin wannan kalmomi akwai asrarai da Allah ya ke amfani da su وهو سبحانه وتعالى هو الذي انزل اليه الكتاب الله تبارك وتعالى ان ذكر وقال الرجال دين وعلمه ورماته كلهم الكتاب وهو المشاهدات واما الذين يجرون اليكم فيتبعون ما تشابه عليه اتباع السنه واتباع التعليم وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في الدين يقولون امنا به كل من عند ربنا wannan aya ta mutum a Ali Imran Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to an shi wani littafi da aka kamar Allah ya zama maka a cikin akwai ayatul muhammad in an ce ayatul muhammad a cikin alqur'ani sune ayatul akali allati turattabu alaiha thawabu al-ibad sune ayatul da kamu kaza lada kaza azaba ayoyi wannan sune ayatul muhammad a sannan ayatul mutashabihat kuma sune misalin waɗannan kalmomi da ake ko har ba ta ke fara jirorin da su kamar irin wannan alif da muratin ilayhim mutashabihat wanda ke mataki wato a bawani na ba da zuwa sannan wanda kuma zuwa suke gargaɗi da zuwa rada da za a duma ma ma'ana ha ya tambaya ne ma'ana waɗannan faruwa wuri ya zuwa zalika ya ba ta da ma'ana wala ce za ta bata da zuwa suna faɗa haka ne ba don wata yi sanin ma'anan ba suna haka ne saboda neman ko son ta da fitina shi yasa suke neman sanin waɗannan ma'anoni da waɗannan kalmomi saboda haka da mutum shi a ranar ke irin waɗannan sai ka ce mutum azumi nuna an dafa mu kudin da shi ne da kuna son ku fahimci komai da ke kullum kun hankali ke gane komai a ɗan son son inda al'akala da inda illa wasu da sun zawa shi ma hankali ba kuma kanin sai wata wasila ce wato wata ala ce ta dukkan abu ana amfani da ita ne wani kirka wakila ce tsarin ce zai kan magana ko gane magana misalin da ido ko misalin kwanci kira ina amfani da shi da wani hange ko gani kuma yana amfani da shi da wani ji fasara a yana kullum ma zai kira zuwa yanzu idan mai ya kai kai duk abin da zai yi a shi a lokacin da abu ya yi ka idan ba zai yi kanka ba kar kullum ka ba ya yi kan komai to haka nan ita ma hankali wala budda an takuna hunaka wujudun akali wujudun akali to ba ma kawacin da kunne ba ya yin kan komai ido ba ya yin kan komai to ba ma kawaci ma hankali yana da wasu abubuwa wanda ainihin ba zai iya yin kansu ba wato har iya kan kyan da zai yin kansu ba sau na kama yin suna da fango na kama da rikin an tamma mako akwai abin da zai yi ka fahimta akwai abin da kuma ba zai yi ba ba shi za ka fahimci wannan abu saboda haka waɗannan ke sama lalata da su da nake cewa kan halin alƙur'ani ma a rasu minhu fa'a maluri amma da sha ba minhu fa'a maluri duk abin da kuka sani ba gane alƙur'ani ku yanke da shi abin da ya fitar muku ku gane shi ba ku ban ci na yadda ba kun imani da shi saboda haka wani za ta ga alƙwari almawari da mawari da ya yi aiki irin da na zuwa da masu mara ku kawo na shi ba da zai ita kan wanda ne za ka samu su makaranta burani na da aramomi suke da lokuta ainihin da ainihin lokuta da kiyaye lokuta na kowane sirri daga suna da wasu alburani suke gane cewa in lokaci kaza ne da wannan sirri kaza ake amfani da shi na alburani lokaci kaza kuma wannan ainihin kaza ake amfani da shi na cikin alburani to wannan kenan ainihin wato abin da ya shafi wannan kalmomi wanda ba masu gane su sai a yi rasu kuna da jini. Sauran suna da wani imani da shi saboda haka wannan ne ayoyi abin mamaki da kwai da rike yana da ba da tsararren ba tilka tilka a larabci ana amfani da ita ne shafin gari idan ce tilka ana amfani da tilka ne wurin nuna wurin inda idan abu kusan ke na da jihadi to amma da kusa da nesa a nan Allah ta bada wata labar da nan kuma babu wani abu da ake yana nesa da Allah ba da wani ake yana kusa da Allah wurin Allah duka ne saboda haka wasu masu su su ya sa Allah ya amfani da waɗannan kalmomi yake zalika kitabu zalika ishara da abin da yake nesa kuma ana nufin halin kitabu wannan littafi ko amfani da tilka ana nufin halin ne saboda shi Allah na rasa babu wancan babu wannan duka ɗaya ne a wajen Allah da bayan saurara waɗannan ayyuka da ayat al-ayatul kitab al-Qur'an waɗannan ayoyin littafin al-Qur'ani wato biyar Qur'ani da wannan Qur'ani wa Qur'an mubin da Qur'ani mabayyani a yanzu lil haq wanda yake bayyana gaskiya shi wannan Qur'ani littafi ne da yake bayyana gaskiya wato Qur'an mubin kamar ne Qur'ani a yanzu saboda haka yana ainihin rasin kitab ana amfani da shi a cikin wani amma dai idan ya zo da ma'arifa idan da kitab zai yi rakan yusuf ibrahim zai rakan zabura zai rakan taura zai rakan injila dukkan littattafan na akwai kitabu shi yasa ake kiran ainihin alif kitabi da alif kitabi amma idan kalmar ta zo da ma'arifa ta zo da alif da lamun to shi kenan abinda take nufi wato tana nufin alƙur'ani ne mai girma saboda shi ne yanzu kitabar katiman wa mu'ayyan al-rusul littafi ne wanda zai yi fara da littafai ya zama kuma da hukunci akan wannan littafai sannan Allah ta bada ta da alƙur'ani kuri da kuma alƙur'ani wato adam shi ne alasun khas al-an saboda haka adam ya kai kan kitabu dole ne littafi ne da alƙur'ani shi alƙur'ani ya fara da sunaye amma duka sunayen nasa sun ainihin karkata da cikin sunaye guda uku sunaye guda uku nan su ne al-qur'an shi ne farko hadasul farki al-qur'an na biyu hadasul karni wasu jami a hada abu a kasa gane ma ina yake sai ummul kitab shi ne wannan kitab din wannan saboda haka a wani wurin zaka jalla tabaraka ta'ala yake ma faranna fi kitabi shi ma'ana al-qur'ani aka kira shi da kitab saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala wa qur'an mubin dalla al-qur'ani yudil lil haqqi ila al-batil qur'ani ne yake bayyana gaskiya da ƙarya ko kuma muslimin lil halali min al-haram qur'ani ne da yake bayyana wannan halas ne wannan kuma haram ne saboda haka da mutum kawo azizun ajizun kanka kullum littafi ne gagarau wanda ya gagare littafi gaba daya a bayan wannan aya sai rubama a wani kira'a ko kuma a cikin rukun za ƙarfi a kan ranar wannan kalma ta yi rubama malamai na tasbiri sun yi wani kalma kanta da yawa ita rubba harafi ne da ake amfani da shi wato littakalini don ainihin takalini wato nuna abu kaɗan ne kuma ana iya amfani da rubba wurin tasbiri a kan da gwargwaron yadda rufan ta zo a cikin magana ko a cikin alƙur'ani mai girma saboda haka ana amfani da ne yadda ta zo sai suka ce za ka iya cewa rufa ake laka nan ta yi rufin mura wannan da takliri da yawa za ka samu ɗan uwanka ne amma ba wani ke kamar jahili shi wannan ka yi amfani da rufa a wurin takaitawa ko ba da yawa ba ne kaɗan ne za ka samu ɗan uwanka da ba ma yi kamar jahili shi sannan na amfani da rumba istafir don nuna abu yana da yawa kamar misali da ce rumba yau da kwanaki ba ma da istafir da ce da yawa mai basira mai kyakkin basira zai samu nasara a jarrabawa da dukkan lamarin da nasartu saboda haka rubuta rubban sai aka hada ta da ma wato bayan da ya ka samu ma saboda haka malamin sun yi maganganu tana nufin menene a wannan ayar tana nufin wato taklimi ne kuma tasbini wasu malamai suka ce ai taklimi ne wato takaitawa ne wato wasu kuma suka ce a da yawa wato rufa ma da yawa za ka samu wasu da zai aka faru shi kuma ya wasu yana da manoni da yawa daga ciki da yake tamanna wato mutum ya yi buri ko kuma tsalar mutum ya nema ko kuma ya mutum ya yi ainihin wato ya yi laita ya kai tonsa ina ma da ya rajayi to dai mutum wannan yana daga cikin ma'anarsa amma nan ya kawo tamanni to da yawa dai wannan ce kawai za su yi buri a tsakiyar kafar noma da kiyama wato kafin zan kiyama na su guri da ayanu adam wa halin musulmi da kuka ga halin da suke ciki da yanayin da musulmi suke ciki to shi kenan sai su guri ina ma ina ma laura da musulmi ina ma a ce da kuma musulmai da wasu na laukano musulmi za su yi guri ina ma da dai su musulmai ne su waɗannan kafurai a wannan rana wato a wannan rana na ainihin tashin alkiyama za su yi guri ina ma dai da su ainihin a musulmai ne me yasa za su yi wannan buri musamman ki zalika a Allah da wutasun da musulmi da faru kawon Allah daga cikin musulmai inda ma da kalun nara yayin da suka shiga wuta ita wata zunubi ne saboda zunubansu suka shiga wuta idan suka shiga wuta saboda zunubansu shi ke nan da kalla mara kufa sai ka fara yi magana kan wannan sai mutu an sun kwanta musulmi ba da ba mu islamu dukkan ma'ana bin nara ya kun kuma ne kuna ta kun kuma ga shi yau mun yi na kuna ba ne kuwa ko da na tare da mu ga ku tare da mu a cikin wuta sai ka kai ku ga ku ka ya ce ku ga ku ka ka an kuma na mu tawa kalu sai ku zo su dinan da kallon nara da zunubi alina mu shi wuta ne saboda zunubi da muka aikata saboda haka da zunubi da muka yi ne yasa aka kawo da wuta ainihin musulmai wanda ta yaka zuri da yadda mai haka. To, idan kuma ya haka a wannan zauna da zagon ne wanda na kuma yin ha, wannan zuri shi wanda ta wani shi wanda, saboda shi wani zuri a wuta ba da shi aka yi ta ba, an kama ta so ne don wani abu da shi ma zai yi zai kafa wannan, da shi a zai yi gawar ta shi. Wannan ma shan baki, wato bin gurufa ya saka wani kawai wannan ainihin goyi da zaki zuwa a wurin da ba da shi ba, أمر الله أن يخرج من النار كل من قال لا إله إلا الله إلا الله يقول لي أنت تقولني ولا إله إلا الله أنت تقولي كوجا كما يمكن أن تبعي إلا لك فأخرجوا وتخرجوا جميعا لكن المؤمنين قوم بالمين بعدها وفي الكفار ذلك بركة مغي ولكن الجمعة الأولى يتمنون سنعطوني لو كانوا مسلمين إلى ماذا يكون مسلمين yake hali nadama tun arabi wannan yake nadama ta hada kada shi wannan nadama nadama hada kada kamar mata yanda ai wanda ya mutu zai nadama saboda kullum man mata ya wata nadama tun arabi wanda ya mutu in dai kafa yinka zai mu nadama bari hala zakar wa ta kabar ta nadama saboda haka ne ma suke cewa wato duk wanda ya mutu ne kafa yinka in kana mutunan kalima ai ka tawo da kai lafi idan mai kyautawa ne zai yi nadama me yasa bai kara ba idan kuma mai munanawa ne zai nadama kan munanawa da yi saboda hadisi da ya zuwa kan wannan wanda ya zama cikin ya kawo da sunan nashi sai na da kula da ta bai da bawa da ta kara ma kyauta sai na da kula da ta da yake ba ne ya ne mutu da nan ba ba wani mutum da zai mutu sai ya yi nadama sabon suka ce ba ma da damar na wasu lalata to menene nadaman da za a yi dama yakin Allah da yi zama kowa zai nadama zai da dama ne haka sai zai na wasu yi zai da zai da zai in gane mutunan nadama da ya kudu dada in ka wato idan ainihin mai kyau da wani aiki mai kyau ce zai nadama ina ma da aiki na kai ya yi sama da haka ina ma da aiki mai yawa ne idan kuma mai nuna dawa ne zai nadama wato Allah ya kuna nan ba me yasa kai me yasa aida ya faɗa ka da wannan sako ga mu mutu to saboda haka dai ake jira ainihin kabari ba da nadama wato kogi ko ce ko na nadama an yi wasu da na kafaru da wakanu musulmi ga ainihin kafin za su yi ina ma da wasu kafin da musulmai a saboda ya tuna hada su kulle wasu da tsaurari za su yi wannan kuri a kowane lokaci a cikin lokuta malamai suna maganin cewa da dama ya ɗauke shi kashi akwai da dama akwai nadama da ainihin muni da suka ce nadaman muni shi ne zaka fita da safe sai in wanda ka ce maka ka tsaya ka karya mana suka ce a sauri nake yi ka za ka zuwa gida da ce ka tsaya karya ka ce a sauri nake yi to da zan ga sai ba ka samu abinci ba har sai ka mutu da irin wannan yanayi rashin samun abinci to za ka wuri kana da dama na ma da na kai na rai da ba zan da kake irin wannan ba akwai da dama da muke gida da dama shekara da dama shekara shi ne lokacin da za a shuka cewa da shuka mana kana cewa haba ka za ka da har ka da in ka ka kai da shi da ka gama da shuka suna girwa da ke da dama ina ma da ka yi wannan shuka ai da ka yi da kai ma da guda biyu ba ka zama dole ba wani maza ba lokacin shuka ya dinga yin ƙara a kowace na ciwo lokacin girbi kuma ya dinga yin ƙofa yana ƙofa ina ma da ya yi kaza ya ma da ya yi kaza shi ya wani da ranar shekara kaza akwai da dama rayuwa kuma shi ne mutum ya rayu bayan kana mutum da ke bukata wani duka wani mutum da dama to shi ne makala suka zai kowa ya yi nadama da yiwu za mu yi nadama da dama da ya yi kama da haka wanda kuma ya yi wani ra'a sai ka dama ya sa ba zama da mutum kuma ya ci bayan kuma ba na yana yi wato wani nasu wala a kare da mutane suna dukkan kuma shige-shige yawancin da suna kwatakwaro da wani mummuni ba a yi wanda suke fasikanci suke zaɓen Allah za su yi wuri ina ma da su mummune ne masu biyayya ba ta ba ta zaɓen Allah na biyu yanzu na biyu rubama yi wasu da zai shagalu duniya wanda ka su da ta'a ta'a dauka da mushahidi ke sannan kuma masu wanda suka shiga da kan duniya suka yi kasala a kan biyayya ba Allah tabaraka wa ta'ala za su yi wuri ina ma da su bi Allah su zama mulki masu kokari masu ibada suka yi saka tana suka yi cewa duniya da wurin zaman hira da sauran abubuwa ba su kuma na ibada Allah ba da ishiya da wani ibada to nan ma za su yi koyi ina ma da su yi wanda gani waɗanda ne shagar wani gani na ta bada wa ta'ala dan ba da mutum haka da mutum ne sarki kullum ma su bawo sannan wanda suka shagala da wani Allah suka shagala da wani abubuwa da kuma za su yi koyi ina ma da sun bar komai sun shagala da Allah tabaraka wa ta'ala zama ba sa ganin komai ba sa kula da komai sai halar Allah tabaraka wa ta'ala ina ma da sun zama mu'mini na gaskiya sun zama mu'minai wanda ba sa kawo da kansu ga barin ainihin kula da lamarin Allah tabaraka wa ta'ala idan yi kullum ma su bamu da barin dukkan abin da ya misala tabaraka wa ta'ala ainihin su shi da wannan kawo da su guri da wakanin musulmi ina ma da sun zama mu'minai
يذكرهم يأكلوا ويتمتعوا ويشرهم الأول فسوف فسوف يعلمون
لك ما تعالى درس يا محمد wato darsu ya ba su da kamar su a nan marubu da yin shi abinda ake nufi tare da kanmu tsawatarwa ne a gare su da ya sa da barsu sallallahu alaihi wasallam wato barsu ya auru wai kamar tauri su dinga cin abinci suna jin daɗi da yawon a rayuwar ta duniya me yasa suke haka wani dinin an shiro wani al'amari wato buri ne yayin sagatar da wani ɗaki gaban ainihin yi wa Allah biyayya tun da buri ya zo yau ake nuna da wani suna da za su yi kawar rayu wa kai da sun an imani da wani wannan gurin duniya yana su sun yi imani za su zalla ta farko kuma ya da mana da zalla su gane za su sani wato idara wal kiyama idan sun gara san kiyama da mu wa tasu wa bada masu suka tattali abinda suka ainihin suka kirki abinda suka ainihin noma suka shuka da shi yana za su gane wato gaban su za su san wannan ma'aza wa dini wa tarihi wannan gara kaya musu alamar da za su gani da kuma tsoratarwa da na shagar da duniya a shawarar jira da lafiya da duk ma wani wanda ya shiga da duniya da abin jin daɗin duniya ya bar Allah tabaraka wa ta'ala ya bar tabarin Allah to ana son su yi cewa ya kula da tabarin Allah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi guru wato wannan da za su sani ai ya masa wani duniya za su ji daɗi a duniya amma za su zasu da yake wato shirin nafi wani shirin da cikin mutane kamar yadda namu haki na kawai da su mutara amma za su zasu da yake cewa shirin mafi kawai mulki da ya yi wannan duniya wa ya fi duniya da fa'a ألوانا ويأخذون من الثياب ألوانا ويأخذون من الدراهم har zuwa ƙarshen addini magana ta tare da yace mafi shari'a da suka zo mata ko a shari'a da suka zo mata suna yin da aka yi cikin ni'ima ana yin cikin jin daɗin cikin ni'ima aka yi tafiyar da cikin ni'ima ya rinka zaɓen launin abincin da yake so sai abin da yake so yake saboda ya shiga da wannan sumomi sai abin da yake so yake sa wasu bani ai kalan ya ce kaza ma ya fito a dinka masa ai kalan kaza ma ya fito kullum da mu su kalolin tufafi sannan wa aure ta guda alwani da tsara da wasu alwani suna hawa da gori launin launin mota iri kaza ta fito ai yanzu ba wannan yake yaki ba mota iri kaza sai ka ga mota mutum yana da mota sama da ɗari kala kaza ma ya fito to damuwarsu wannan ko a damuwarsa waya waya kaza ta fito bari ya yi ta waɗannan abubuwa maza da suna cikin wanda mai zama wani suna shagaltar da su gabanin Allah suna ganin suna wani duniya ne su zaɓi wannan kala kaza ya fito kala kaza launin abinci launin abun hawa launin abubuwan amfani gaba ɗaya to shi kenan waɗannan kam wato zai yi shirin da suna ruwan maza da suna da shi shiga da duniya saboda sun shagala da duniya ba su da damuwa da duniya in su damu wannan su damu wannan wa duniya mata wani umuru ita kuma duniya abin jin daɗi ne na ruhi wanda ya rufe su a nan imamu mazda ya ce abin da ake nufi da wannan wato a duniya mutum ya mai shagala duniya ya shi wato abubuwa guda hudu ne su ne ainihin shaka abin shaka abubuwa guda hudu suna da cikin wato rashin arzikin lafiya na farko da yake nemo da yanki bushewar ido mutum ya zama baya da kunyan kowa zai aikata komai lalatar mai masana shi da duk da malamai suna da masana guda da suke ba ilimi cewa idan baka ji kunyan Allah baka ji kunyan mutane to ka aikata komai Allah na yana jiran ka masana na farko masana na cewa malamai cewa ilimin idan ka tattayi masana shi da duk aikin da haka zaka aikata shi baka ji kunyan aikata shi to aikin haka yi ka aikata shi kawai amma idan kana da dokar wani kana kai da wannan aikin da ake kawo shi saboda ke zama kan kunya aiki ba aiki ne mai kyau saboda ka aikata yadda wasu masu suke ba suna aiki ne ko kushewa ido yana da cikin shaka rashin arzikin lafiya na biyu ka kawo da kanki sai kashe wani zuciya zuciya ka sai kashe sai su zama sun gani yara ba sun zama kuma sun zama kamar duwatsu kai sun fi duwatsu ma ke kashe ba wa inda fi zami jari da ma ta fajar wani mahara wa inda fi ma ta ma shakon da wasu su zama domin ka zuwa sun wanda yake zakewa ruwa ya fito a wanda yake rikitar da kowa a ruwa saboda kika shi wani zobiya shi ma daga cikin suna da lahira don ku dole da amali dogon buri kullum buri ka kaza kullum kai kaza ce da na kan shafiyar da duniya ko da duniya mamuru da ke ce ai shi dole da amali dawo da zaro dogon buri shi wani wanda ya gagari fitoci ciwo ne da yana da jirgin wanda ana jirgin shi da wani ciwo ba ba da tabakar da kalli fasada za su mai tattai ila yiwu duk lokacin da wannan ciwo ya zauna a zuciyar mutum to zai zama ya ɓata hanyoyin da dukkan alkhairi zai shiga daga cikin wannan zuciya ne sai ya ainihin tsanani wurin magance ciwon wannan zuciya saboda dogon kuri ya shiga ya matsanta shi kuma da barin Allah tabaraka wa ta'ala sannan bayan wannan أول من يؤمن بالله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نجا أول هذه الأمة باليمين والسجود فكون الأمة تسعى تسعى مثيرة لمن كثيرة وتقول مثيرة لأين gudun duniya da kuma yaƙini sun samu yaƙini a kan lamarin Allah tabaraka wa ta'ala ba sa kokonto a kan lamarin Allah a wani da ake cikin mu'minun suka mai iya kada mai lafiya to wannan wannan al'umma kuma ba sa damuwa da duniya suna dubu duniya wannan shine abin da al'umma farko da wannan al'umma suka tsira yace amma wa yahdu ajruha karshe wannan al'umma da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bil bukhli wal amali wato za su halaka da ruwa za su halaka da ruwa sannan kuma da dogon kuɗi wannan duk wuraren ne al'umma karshe za su zama suna da yin roba tsabar roba inda wani babban malami ne bala to roba da ne yana da tsabar roba na wannan al'umma da zuwa da shi har mutum ya zama kan da zai haifa yana maka roba baya so ya haife shi saboda abin da za su yi yana da ne zuba ta bayan ya abin nan kula da abincin yaran nan bari a tsaye da ayyukan haka yace to rowa da wannan al'umma ta yi muni magabata suna rowa ne wa wasu amma ba sa rowa da abin da suna yi ba yace amma wannan al'umma ruwan su ta kai har abin da za su yi ba suna masa rowa kar su aike su saboda kare su abincin su saboda haka al'umma su zama su cikin rowa sannan su zo gun buri kowa kullum za ka ga yana ƙara buri amma bai sani ba kullum yana ƙara masa da ne kuma yana ƙara barin wato duniya kullum yana ƙara masa kabarinta sannan ba wannan haka yake ma ma ma kana da su amli illa sa'a amalu bawa ba zai yi masa dogon koyi ba sai aikin da ya yi kullum yana ganin da saura ba yana kai shekara kaza zan mutu saboda haka yana yi kaza da kaza to shi kenan sai kana ganin kamar mun gaura lokaci sai gaba za ka tsufa sai gaba za ka yi aiki da kyau sai gaba za ka yi kira alƙur'ani sai gaba za ka yi kaza da kaza to shi kenan har kabari ba ka yi ka shiga ka cikin kabari ba ka gyara aiki gaba saboda haka yake zuwa da yawan wuri aiki zai yi wuri yake saboda menene falamalu ya fito na da amali shi buri yakan sa mutum ya yi kasala a kan aiki mai kyau sai ya rinka kasala yana yin da sauran lokaci da sauran lokaci sai dai kana yin kamar ɗalibai da suke ɗalibi da yawa in ba mai dabara ba ne ba ya yin karatu ya ga jarrabawa ya zo idan ka ga da bisa za a yi wata hudu da ciyawa wannan da bisa kan ba za a karatu wata dora sai jarrabawa ya zo shi ke nan sai wasa da karatu ba zai karatu ba sai lokaci ya koye ta yadda ainihin karatu ba zai zo da cikin wata ba ya wuce sai ba da karatu saboda haka aka wanda ke gari kamar akwai gaba lokacin da rayuwarsa ba zai karatu ba wato ba zai yi aiki mai kyau ba duka yana ganin akwai gaba lokaci sai ka bazan gyara sai ka ba sai ka yi mai kyau saboda haka yake yana da wani yin kasala a kan aiki sannan wani wurin da sarari zai samu fiye rinka jinkiri ya rinka tafiya a abokan mutane shi kai idan ka zai yi a rayuwar na kai idan mu ba za mu fara idan da ke zargi a ce a yi kaza kana yin ya ce ka rinka tana biyu ba ka aikata aiki da kyau kana ganin bai kawo ba sai mun kuka mu yi ibrahim mu zauna wannan kan bamu da yake da yake da ibrahim ya za ka duba sai ba saboda haka wata ba ni da jiki a kan lamari sai na yi wa Allah wajen yana cewa inna ba shi alaikum ne abin da nake muku tsoro abubuwa guda biyu dole da amini wa kibawul hawa ina muku tsoro ku dinga yawan buri ina muku tsoro بنت الري التي فائدة من الأكل يؤدي إلى الآخرة واتباع الهوى يؤدي إلى الأكل domin duk mai dogon buri burin zai sa ya mata da lahira shi kuma bin rai zai hana mutum bin gaskiya kana ganin gaskiya ne amma saboda bai dace da son ranka ba sai ka bar wannan gaskiya sai ya zama to ka bi son ranka sai na alƙar mai ina muku tsoron wannan abubuwa saboda haka dai al'umma wato akwai irin wani da ake zuwa wanda ba mu da namu shi ya fara shi wannan ne aya wato ba ya muna da dole nan ka wani zamu sani me yasa suke wannan mata ayyukan ilimin al'amuru wato ko shi ya fita da su ya yi shagar da su wato gaban da ne a yamaru da su da suna kuma da zuwa rayuwa ne za su yi tsawon rai wadda za su zama wadda za su zama mota abada ba sa suna mutuwa har abada kullum suna ganin dukan da saura ai ko ne za su mutu dukan da saura kullum abin da suke gani kenan wannan shekarar da kuma da amma ya kurba na duniya hatta ya zo lahira yake wuri ya ka wuri yan duniya wanda suke duniya har masa da lahira wanda saura ko mun khalidu har ya samu da masa Allah shi ne malikin su saboda dogon wuri yake amma wa ya kun yi ramu da jima'i akwai kuma da yake da rama da halitta Allah Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allahu rahmatu lil ummati da al'amru ma hada sun wa nadal wadatarar da galibin shiga a hadisi ne wanda imamu sujud ya kawo shi a cikin jami'ar kafir da lafazin cewa inda al'amru na kafin da layi jimin mace da wadda al'amru tare da marasa tubuti wadda wa wadatarar da shiga wadatarar da tubuti ya yi buri rama ce da wannan al'umma amma ka yi buri da ake so yake ba don buri ba da kuwa ba za ta ta daga ba ba don tana buri cewa wannan ta zai girma har ya yi aimane gaba da ta san ɗan nan zai rasu ko kuma ta san za ta rasu ba shi ba ita zai amfana ba to shi kenan da tun da shi ba ita zai amfana ba bari rabu da shi ya mutu ma mana kawai ba amma tana burin ɗan nan ya girma ya amfane ta wato shi kenan ya fito bari in shayar da shi bari in kula da shi ba don buri ba kuma da mai dasa bishiya ba zai dasa bishiya ba ko mai shuka ba zai shuka ba wanda zai shuka da ya san ba zai kai kaka ba lokacin girbi da ba zai shuka ba da zai ya huta ba zai ba hada kansa yana noma yana shuka ba amma shi kenan bai sani ba shuka wani ma yana gona sai Allah ya turo ajali sai ya rasu abin da ya shuka ma bai gama girbewa ba da ya sani da bai shuka shi ba da bai wahala ba yace to amma buri ne da kan adam ya shuka ko ya dasa bishiya wata ran wani ya ya wani tsoho yana dasa bishiya dibino kai amma wannan tsoho wani irin buri ne na kai dibinan da tun kana yaro ya kamata ka dasa saboda kai amma da shi yanzu ka ba za ka dasa dibino me ya faru haka sai tsohon yake ce mata amma kai yaro ke zuwa ma ne ko ita ai wannan dibino da muke ci ba don kofi na da sun dasa ba da kai ba za ka ci ba to shi ke nan mun bakar mu dasa wajen baya to wannan irin burin da ake ciki nan kai abin da zai amfani al'umma na baya wannan irin wannan kenan manzo Allah ya ce bani hada wanda da laula laula mun ka da kai wata duniya saboda haka aka karɓo cewa ba don wawaye ba kamar yadda mai rubuta bayani kawo da duniya ta rushe da kowa mai wayo ne da duniya ta rushe ba za a gina duniya ba ita me yasa daukar na su kullan fukala da dukkan mutane masu hankali ne kowa yana gani mai hankali ne da akbaru ala Allah ta baraka da ta duniya da kowa sai ya fuskanci Allah sai a bar duniya ba ruwanka da gyara a gina kaza a gyara kaza duka kowa ya fuskanci Allah saboda kowa na da hankali ya san wannan gina abin da yake ginawa shirme ne ga ta abin da ya kamata gina na har abada na lahira to da kowa na da wannan hankali bai zama wawa da zai damu da gina duniya ba da duniya zai ta wuce ba za a yi wannan gine-gine da ake yi ba da ba raya ba ita saboda da kafin duniya da sun bar duniya ba a da karamin duniya kuma sun bar duniya wannan rushewar duniya ne akan wannan wata rana ku zama sun zai ne ibn hibbi rasulullah dan wanda manzon Allah yake so wata rana sai tawar ya zo yana raba sahabbai ya sahabbai abu sai ya ba wa musamman sun zai da yawa sai ibn umar yake jira ya baka bani kamar abin da ka ba wa musamman kai shi ba musamman masoyin manzon Allah ne manzon Allah yana kusa manzon Allah na kan mahaifinsa ya ji da kunnen sa sai na wani ya ji manzon Allah na cewa shi yana son kusama a wajen yana son zaidu mahaifin kusama saboda haka annabi ya gaya baban sa yana son sa bai gaya baban sa ba saboda haka ni ma shi yasa da nabi ta shi a kanka ya gaya wa ɗansa Abdullahi saboda haka shi kusama bin zaidu wata rana yanzu ya gaya manzon Allah suna kallon annabu wato ishtara walida yan dinari na share ya sayi baiwa amma dinari ɗari amma sai ƙarshen wata za a biya inda jan wata suke yi karɓi bashi sai ƙarshen wata to shi ma ya karɓi bashi baiwa sai ƙarshen wata sai sai ga masala sallallahu masala sallallahu da yake masa subhanallah ma wala amru amru kama hatta yasri ila jari wa hada yashi ila jari subhanallah mamaki dogon burin kama zama yanzu kana guri za ka sai abu ne ƙarshen wuta yanzu ka sun za ka da ƙarshen wuta ne za ka sai abu ƙarshen ƙarshen wuta za ka biya amma ka tana zai ce wa ana da abin da ainiya illa nan su ana samurai ainiya da ya tsaro ka yadda ya tsaka ya ni ta hata mu la ya sanya na samu amma ka tana zai ce ba taɓa rufe ido na ba ba na zato marfin ido na ƙasa zai haɗu da sama ba za a raina ba kana tukon rufe ido to baya tunanin idon marfin ido na kasa zai hadin na sama ba za a ranta ba sallallahu alaihi wasallam yace baya da haka yace kuma baya niyyar bude ido baya ganin cewa ido da za su bude wa asahu ma wa zanna anni amur qawla yafi da batai ina da tun Allah zai zare min raina kafin kwayan ido ya bayyana ido zuwa ruwa haka yake da wannan duniya sallallahu alaihi wasallam wa asahu numa wa zanna anni ta'muru ƙabla an asira yakin ina ake noma ina ganin wato zan mutu raina zai kuma ga Allah kafin haɗe wannan noma ina sa ta baki kafin haɗe ta ina ganin kamar za a zara mai kafin haɗe wannan noma yana da ganin ga mutuwan nan kusa zai kuma ga Allah sallallahu alaihi wasallam saboda an sai kusa kuma kai har wata ka bi bashi ka sai karshen wata za ka biya yanzu kana ganin za ka yi wata saboda haka yake wa hada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wannan shine ma yake manzo ma Allah yake Allah sallallahu alaihi wasallam ke da don kawai gari kar kai tsammanin za ka yi marinje idan ka kai dare kar ka da manzo ka zabiya yace law kana nasu kullan bi hadal aqal da mutane duka da irin wannan hankali da ke samu Allah yake shi kowa yana ganin zai mutu da karaba ta duniya da duniya ta rushe da ba a gini a cikin duniya ba al'ummar da za su rayu kasa da shekara ɗari saba'in ko sittin amma suna gina duniya wani daga cikin al'umma magabata ya ce shi da kan shekara ɗari uku da ba zai gini ba ya to akwai al'ummar da za su ba za su yi ɗari ba ma amma suna ta gina gidan duniya sun zai kuma gina ya ce ai shi da shekara sittin zai yi ko saba'in da zai yi su a sujjara ma gaba ɗaya saboda yadda suke rayuwa tsawon rai saboda haka ya ce da mutane duka masu hankali ne wannan hankali ganin ya mu za su mutu da duniya ta wuce ba za a gani gida a duniya ba wa yau la mu ka na karbi cikin duniya ba don wawaye da suke cikin duniya ba da duniya ta rushe wa kada ba da wasu malamai suka ce laula mun ka ma a kanjin radaban wala ta cikin ma albayina ba don wawaye mutane ba wanda suke da karancin hankali da ba za ku rinka cin abubuwan lambu ba abubuwan da bishiyoyi suke karanta za su ci ba da kowa na da bayan da kai idan kawai kan zama dalilin sa ba da hankali ne to ka kana da hankali kenan to kowa na da irin hankali ka ba wanda zai hawa sau da ma dalilin ko ni zan hau kan bishiyar mangoro ina ganin da bishiyar mangoro take rashin ta yake karyewa ba da hankali zan hau kan wucin rashin shi ka kaɗo mangoro to ka kana da hankali kenan da kowa zama irin hankalin ka da ba wanda zai kaɗo mangoro kenan to ba don masu wabaye ba da kike da ba za ku ji wannan ɗanyen abubuwa ba ba wanda zai hawa ya kiro sannan ba za ku sha ruwan rijiya ba da kowa na da hankali zai ce haba ka kalli rijiya can kasa ba da hankali zai shiga wancan wuri har ta rubutu a kaina to ko an yi zama yin hankali ka shi kenan ba za a sha ruwan rijiya ba saboda haka suka ce yayi al'akalul kamil a kamil da akan lafi da yawan rabu da shiya ya cike hankali ba za ka yi hakan ƙololuwar bishiya ba saboda ya cike hankali ya san me yake yadda ya tsima yana cewa ya yi tafi sannan wala da kuma da ƙarin ƙari biri ba zai shiga can kasar rijiya ba zai ce kai na zai shiga wannan da zai tafi da ni ba zai yi ba a wala kun da rijal kokolon su wasu kun haka dama sai ce babu makawa a samu wasu hankalin su zai iya yin wannan aiki ba don an samu wasu ba da baya ba za a yanke mashar ɗanka ba yake haka cashin zan zo da shiga yashin sai ya samu irin wannan hankalin sa ya dace da yi wannan aikin sai aikin wannan rahama ne ga al'umma irin wannan shi kenan hankalin su ya dace da wannan aikin zai ci ba ya murna walau na kuf ba don waɗannan wanda hankalin su ya dace da wannan ba da ma a kan lara ba da wala shi na bashi da mu sha ruwan rijiya ba da kuma ba mu ainihin ya yi gidaje wani da ake tajin ba walam da mazmumin wanda zai shi da rabda da Allah tabaraka wa ta'ala yace amma buri wanda yake abin zargi shi ne wanda ya yi shagaltar da masu shi gabanin Allah tabaraka wa ta'ala suka manta da Allah tabaraka wa ta'ala wannan burin ya sa suka manta da lahira suka manta da Allah suka shigala da duniyarsu wannan shine guri abun zargi wato kama huwa halin min nisbati lil kuffar makkah kamar dai yadda yake yadda kafuran makka ko mutanen wannan zamani suke ciki na yin guri ya rubuce su yake ba ko ya alamu da sanin za su sani lokacin da suka gama ga Allah Allah tabaraka wa ta'ala za su gane cewa wato ainihin lamari ba yadda suke tsammani ba saboda haka guri su ya rubuce su ba sai ba mutuwa suna kusa da su amma suka yi zarin da ganin cewa kamar suna sauran zuwan ji ba za su mutu ba ba za su mutu ba.
وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق أمة أجلها وما يستأخرون.
لم تكن آية saboda lokaci. Allah ta baraka ta dace wa ma halakna min qaryati. Ai Allah ta baraka ta da halakar da wani alƙarya ba. na ce kayyadin ana nufin halin kayyadi wato na nufin mutanen wannan kariya a wanda suke zaune a cikin kariya saboda haka Allah ya halakar da halima wato halin kariya a wato sai dai abin da ya saka halakar da su a sun da wani halin samun ajalin malu sai lokacin su ne lokacin su ne wanda Allah ya iyakance shi ne yaro shi yasa Allah ya ba ka da halakar da alkariya أولئك الذين قالوا التي أنزل رسل آل المؤمنين يأتيها رزقها خير من كل مكان فكفرت بآيات الله فأذاقها الله لباس الجوع والقول ما كانوا يكفرون Allah ta bada wadanda Allah ya bada misali aka samu gari suna cikin rituwa da zaman lafiya arziki yana zuwa musu cikin sauki ta kowane wuri amma ba su wannan nima ba sai suka kawo cewa limomin Allah ta bada wadanda suka rufe wa liman Allah shi kenan Allah ta bada wadanda sai suna musu yunwa suka zama dokin yunwa kuma da tana mutu tsoro suka zama dokin rashin zaman lafiya ga yunwa da rashin zaman lafiya Allah da ba su zaman lafiya wannan kuma duk ya yi ne ya aikata mu da yake maka da yake kawo saboda abin da suke aikatawa saboda wurin zika ba su ba su bane ba dukkan su bane a wasu ne suka aikata laifin amma laifin wasu zai shafi wasu wata kuma su da lafi wanda zai da wani ko ba su yi tsoron su gina wata laifin idan ta zo ba za ta shafi wani ya wasu da kadai ba a za ta shafi wanda ya jawo da wanda aka jawo yana gani wani ne kare su illa na da mulkuwa a wani wani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su Isra'i ba wata alƙariya sai Allah ne mai halakar da ita kawai da yau da kiyama sun samu ranar da kiyama wa a cikin wa azabar shirika ko Allah ya muka azaba azabar da sani kana da alƙar da da wasura wannan Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta a wurin sa tabaraka wa ta'ala yana nan haka za a yi duk wani alƙariya da Allah ya halakar wato suna da adadin ma'aluma wato adadi lokaci da Allah ya yi sanya wato za a halakar da su Allah ba zai halakar da su ga wannan lokaci kamar dole ya yi lafiya wato wanda Allah ya yi sanya na halakar da su saboda haka za mu ji akan wannan saboda ayat da ranka na da bayani da yawa Allah ya karbi ba mu Allah ya yawa su da ayat da su wanda wannan din da yake da abin da Allah ya karbi da yawa da yake da malamin kan ya yi mai tsawon da Allah ya karbi ya mu da abin da ya karbi da wani وذلك بما تولى بالحق الحاج الى ذلك المستقيم وعلى اله وصحبه الى الذين وعلى ذلك الذي يعانون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين